بسم الله الرحمن الرحيم
وهذا هو العدل وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم, هو ربهم وخالقهم وأن الأرض ومن فيها له وحده وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده فهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات في مرضات الله فإن فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحد أنواع الشرك والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوف تبطل هذا الشرك وتبحر حجج أهله وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيه من العقول شاهد بأن الله بأنه الله الذي لا إله إلا هو وأن كل وأن كل معبود سواه باطل وأنه هو الله الخالق وأن الله وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى ووا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وهو في وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوسية وغيرهم الذين يقولون كالمجوسية وغيرهم كالمجوسي كالمجوسي وغيرهم الذين يقولون بأن العالم ربي ربينا لأن للعالم ربين لأن أن الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزداد يزدان والآخر خالق الشر ويقولون له بالمجوس, بالمجوس بلسانهم أهرما وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بصوت إلا إلا واحد بسيط دقيق وأن مصدر مخلوقات كل كلها من العقول والنفوس عن العقول والنفوس ها؟
وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وأن مصدر هذا العالم عن العقول عن العقل الفعال عن العقل الفعال هو رب كل ما تحته ومدبره نعم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Lahadi 26 ga watan Zulhijja shekara ta 2046 wanda ya yi 22 ga watan Jun 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajrid tawhid al-mufid na al-allama Ahmad ibn Ali al-Baqarizi in ba manta ba inda muka daya a watan sati wato mun fara inda mala ya cewa to shirkul ummi kulluhu naw'ani yace shirka na al'ummai in aka daya ka lura zaka same shi iri biyu ne nau'i ne guda biyu ya dauki wannan iri na farko din yana mana bayanin sa shine shirka a wurin bauta shirka a wajen bauta cewa wato bayi zaka same su yayin da su bauta ma Allah to ba sa yarda su bauta ma Allah ta'ala shi daya sai suna gwama shi da wani a wajen bauta din wannan shine wato malai yace wa ya ma fi yawa a cikin al'ummai an fi samun shi wajen gama garin mushrikai banda shi ma akwai shirkun fi rububiyya zai zo ya cike ta bayani da zai mana bayani insha Allah za mu kare shi a wannan bayani da malai yake yayi magana yace asalin shirka a rububiyya shirka a bauta idan ka lura abinda yake tun kuɗa ka zuwa ka shirka shine in ka kai kololuwa wajen san wani abu san wani mahaluki duk yayin da mutukar akwai zurfafa wajen soyayya to za ka samu za ka je ka cincina wannan wanda kake sanya shi zuwa haddin bauta ma ko namiji ne misali aka samu ya liƙe ma wata mace yana son ta baya ci baya sha baya yin zuwa baya kaiwa sai da sai da izinin ta za ka ya koma kamar ma yana bautar ta ta ce ya zama kamar bawan ta shine ke cewa wa asluhu ashirku wa asluhu ashirku fi mahabbatillahi ta'ala asalin shirka uluhiyya shine wato ka gwama Ubangiji da wani wajen soyayyarsa. Muka ce wanda ya kamata kwarai da gaske a kula. Soyayya kusan shi ne ginshiƙin bauta. Da yayin da ka zama ka zurma ka wani in ka lura kuwa annabi Isa abin da ya jawo aka mai da shi Ubangiji. Ai sun yi wuce gwada ne wajen soyayyarsa. Kisa manzo Allah kaga baya yadda wato duk yaban da za ka yi masa ka faɗi wata magana face ka gaya mishi bawan Allah mazansa. Bawan Allah mazansa wannan shi ne iya kolon yabo da za ka yi manzo Allah. za ka ga duk yayin da Ubangiji ya zo zai yi manzan Allah ko kuma ya ambace shi ambato mai maɗaukaki sai ka gani ya ambace shi kuma ya ambacewa bawan subhanallazi asra bi abdihi kaga bi abdihi da bawan an ba da labarin Isra'i da Isra'i yana daga cikin abin da manzan Allah Allah yake bance shi da shi to ya kamata ambace wannan kamar an ambace girma mun shanin manzan Allah ne amma sai aka kira shi da bawan manzan Allah yake cewa kar ku tabuwa da iri wajen yabona kamar yadda ba nasara suka wuce guwa da iri akan Isa ibn Maryam saboda haka asalin asalin kowane bauta da za a yi na shirka za ka samu abin da ke sanyawa a samu wannan shine wato a zurmuka wannan mahalukin wajen soyayya a wuce guwa da iri Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa wa minan nasi man yattakhidhu min duni min dunillahi andada zaka samu a cikin mutane akwai wanda ke rikan wani ubangiji a matsayin kinnai wanda zai rike shi zai rike su ya zama kini kini ga ubangiji yuhibbunahum ka hubbillah zai zama yana san su kamar yadda san Allah ta'ala walladina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani su kuma suna da tsatsata ma Allah ta'ala soyayya wato shi soyayya da ake ma ubangiji shine a ganka kana alaman da za a ga alama kana son ubangiji shine a ga umarnin sa yake zama ufafi ko lon umarnin da kake bi ko kuma ba za ka bauta ma Allah ba sai wato karkashin shari'an wanda ya aibo din shi wanda kana son ubangiji ya da kololon soyayya idan aka samu ubangiji yana iya kawo shata maka doka sai wani shata maka doka amma ka bar na ubangijin ka yi na wancan din saboda kana tsoron wancan to kaga yanzu wannan baka tsantsanta ma ubangiji soyayya da ake bukata ba yanzu za ka koma kwana kana bautan wancan ko kana so ko baka so cewa da aka yi yuhibbuna hum ka hubbillah wato suna daidaita ubangiji da ababen bautar su wajen soyayya fa akhbara subhanahu annahu man ahabba ma'a allahi shay'an ghayra sai Allah ta'ala ya bada labari cewa duk wani wanda ya wato ya ya so Allah ta'ala ta ya so wani Allah tare da Allah ta'ala wato ya hada su daidai wani da kafada da kafada anan ake ba magana kama yuhibbu kamar yadda yake san Allah faqad ittakhadhahu niddan min dunihi to yanzu ya riki wannan wanda yake rikan shi a matsayin wanda yake so tamkar ubangiji ya mutu ya rike shi a matsayin kini ga ubangiji ya gwama shi da ubangiji wajen soyayya ubangiji kuma ba zai taba an san wani aiki ba daga wajensa mutukar yana jin cewa akwai wani mahaluki da yake so daidai waje da yadda yake san Allah ta'ala a nan ne da yawa mun sha yin wato faɗakarwa akan cewa baka cewa wai yanda kake san Allah haka kake san manzon Allah shi ma manzon Allah kana san sa ne saboda kana san Allah kana san sa ne saboda Allah saboda haka Allah ta'ala shine yafi kolon soyayya shi ma san da kake ma manzo Allah kake mummunai yana cikewa zuwa ga san da kake ma Allah ta'ala ne saboda duk abin da ya haukar tarban ubangiji to kana san sa to wannan shine wato asalin soyayya ta gaskiya amma baka cewa yanzu manzo Allah daidai yake da Allah ta'ala wajen soyayya baka yaka to ai kaka baka da mamaci da kuma sauran wato nasara nasara su ma kusan ai abin da suka yi ma ubangiji kenan sun kai cincin annabi Isa da sai isa ga shi daidai waje da wajen Allah ta'ala balle kuma ka ce wai ka baka san manzo Allah kan Allah kaga wannan abu ya lalace wannan wato abin masu tauhidi ba za su ba za su yi irin waɗannan abubuwan ba malai cewa hada ala sahih alqawlani fil aya annahu yuhibbunahu kama yuhibbu kama yuhibbuna Allah yace wannan mafi ingancin wato mafi ingancin magana mafi ingancin magana da ake da shi daga cikin zantuka guda biyu na malamai akan fasaran yuhibbunahum ka hubbillah cewa yuhibbunahum kama yuhibbuna Allah wannan shine fasarar sa cewa suna son su kamar yadda suke son Allah ta'ala kinnan su ne da suke san su ababen mutum su wanda ba Allah ba suke san su kamar yadda suke san Allah mala cewa hada huwa al-adl al-mazkur fi qawli ta'ala kuma wannan in ka je wata aya kuma shine al-adl daidaita daidaitawa da ubangiji ya ambata a cikin fadin sa thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu sai ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji da ubangijin suke daidaita ababen mutum su wato dai yayin da ka daidaita ubangiji da abin bautanka wajen soyayya ko abin da yake da alaka da soyayya to Allah ta'ala kawai sake a karba ake gaba ka yi shirka shirka babba wannan ya kamata a fahimci haka soyayyan dama duk bauta asan ta soyayya ce duk bauta da zaka ce zaka zo ka bauta ka sa mutum in babu soyayya Allah ba zai karba ba to in kuma ya zama a wannan soyayya kuma ka hada ubangiji da wani wajen soyayya to kuma Allah ta zai karba kin babaki da Allah ya tsare wal ma'ana ala sahih alqawlai Allah ce ma'ana wannan maganar wannan ayar ثم الذين كفروا بربهم يعدلون akan mafi ingancin magana da ake da shi cikin mantuka guda biyu na malamai annahum ya'diluna bihi ghayrahu fil ibada wato suna daidaita wannan Allah tare da Allah ta'ala a wajen bauta fa yusawuna bainahu wa bain ghayrihi fil hubbi wal ibada sai su daidaita wannan Allah da Allah ta'ala a wajen soyayya da ibada ibada da suke yi saboda wannan shi shiga da su wuta wa kadhalika qawlul mushrikeena fi nari kuma haka in ƙara shiga malai yana ta kawo ayoyi dan ka fahimci cewa asalin soyayya ana ibada ana gina ta ne kan soyayya wa kadhalika qawlul mushrikeena fi nari kuma haka zaka samu maganar mushrikai a cikin wuta li aslamihim za su wato tankiya ma wato su ababen motan su sai ce tallahi in kunna la fi dalalin mubin mun rantsi da Allah mun zama cikin bata bata mabayyani idan sawaykum bi rabbil alamin a lokacin da muke daidaita ku da ubangiji halittu ashe ku za ku je mu koyi ba gashi ubangiji ya sa mu ta ku da mu da ku duk an samu auta da su da abinda suke bauta da ba Allah ba duk an sa su auta kuma kowa ya kasa amfana mu komi ko wato kowa wani abu to kaga wannan yana nuna maka cewa mutukar ubangiji ba yana da kishi ba ka hada shi da wani halitta ko wani duk girman sa kar ka ga yana da wani girma ko mala'ika ne makusanci ko annabi ne wanda aka aiko ka zama zaka hada shi da ubangiji ko asha kana hadawa su kuma komai ya riga ya lalace kamar abin sha ne a kofi daya aka sami wani abin da ke wuce kwakwala ta ba aka sa ruwa zai ya kaga mutum ya iya shan ruwa to ubangiji shi ya wannan ya ma wuce wannan mutukar aka samu aka aka wama shi da wani Allah ta'ala a wajen bauta to bai ƙara karɓar aiki ba Allah ya kyauta a yace wa ma'lumun qat'an yace abu ne sananne yanke anna hada ya taswiya cewa wato waɗannan daidaitawa da kafirai suke yi da ubangiji ma ababen bautan su lam takun bainahum wa bain Allah fi kaunihim rabbahum wa khaliqahum ba suna daidaitawa ne wajen kasancewa suna cewa ababen bautan su sune suka halicce su kuma sune iyayen gijinsu ba ba sa faɗa haka yanzu ko har wato nasara in ka je ba za ka je ba za su rinka ce maka annabi na shi ya halice su ba za su ce akwai akwai Allah uba wanda shi ya halitta baki daya to kaga anan daidaitawa ba daidaitawa ita ta fuskan karfi da kuma fuskan halitta ba daidaitawa ta fuskan soyayya da kuma bauta shine yake cewa wa ma'lumun qatan anna hadhihi taswiya lam takun bainahu wa bain Allah fi kaunihi rabbahum wa khaliqahum fa innahum kanu kama akhbara Allah anhum saboda tabbas Allah sun kasance kamar yadda Allah ta'ala ya bada labarin su muqirrina bi anna Allah wahdahu huwa rabbuhum wa khaliquhum sun riga sun yarda cewa Allah ta'ala shi kadai ne ubangiji su kuma mahaliccin su wa annal arda wa fiha lahu wahdahu kuma sun yarda cewa wato cikin duniya doran kasa da abin da ke cikin doran kasa Allah ta'ala ne na Allah ta'ala ne shi kadai wa annahu rabbus samawati sab'i kuma ubangiji shine ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma wa annahu subhanahu huwa alladhi bi yadihi malakutu kulli shay kuma sun yarda cewa Allah ta'ala shine a hannunsa wato malakutu na wato sarauta na komai yake mallakan komai yake wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi Allah ta'ala shine idan ana neman yi agaji shi ke yin agaji wannan in ka je ka tambaya asalin mushrikai a tauhidi na cewa ubangiji shine mahaliccin su sun yi sun yarda da wannan cewa ina ma kanat hadhihi taswiya bainahum wannan kuma ya ya yawaita a Qur'ani cewa in ka tambaye su wane ne za su ce ubangiji da ya halice su ne Allah ta'ala waye kaza Allah ta'ala waye kaza to dan me za ku rika wa za a dinga muku dawo a cikin addinin a yace wa inna ma kanat hadhihi taswiya bainahum wa bainahu ta'ala fil mahabbati wal ibada yace abinda aka samu cikas a ciki ta yadda suka daidaita ubangiji da kuma ababen bautansu fil mahabbati wal ibada shine wajen soyayya da bauta suna sun rike wani mahaluki ne suke son sa suka kai shi matsayi na ubangiji ta yadda zai ba zai ce su yi kuma zai ce har za hana zai hana su kuma ko da ya kishanci yi rayi barna barin ubangiji za su barna ubangiji shi nashi to wannan shine hakikanin wato shirkan da suka yi daidaitawan da suka yi malam ce faman ahabba ghayra Allah duk wanda ya so wani Allah ta'ala soyayyan da ba a yi mai kowa irin sai Allah ta'ala soyayyan da take wajen da da'a soyayyan da take wajen da bauta duk soyayya in ta yi tsanani da wata kasan gaje da bauta soyayyan da zai zama ba za ka iya fita daga da'an ga wanda kake son ba to duk wanda ka rike kana son sa irin wannan soyayya ya zama shi ke sa ka shi ke hana ka to ya zama ka hada shi da ubangiji kenan to kuma in ka so shi Allah ta'ala zai karɓi ibada ka ba ki ya yace man ahabba ghayra Allah duk wanda ya yi soyayya soyayya ta kululwa maunin Allah ta'ala wa khafahu kuma ya ji tsoronsa wa rajahu kuma ya fata abin da ke hannunsa na alkhawfu muka ce akwai khawfu ibada akwai khawfu tabi'a wato in kana son ka bambance shi khawfu tabi'a da khawfu ibada shi khawfu ita khawfu ibada tsoro da ake yi ta bauta galibi yana da alaka ne da asalin din jingina ma ubangiji khasa'is na rububiyarsa ka jingina ma ubangiji cewa shi kadai ne mai yi shi kadai mai taimako in ka ɗauki wannan taimakon da asali ubangiji ke iya yi ka ba wani mahaluki to yanzu ka saboda kana tsoronsa yanzu ka gwa mu ubangiji da wani wajen soyayya kuma an fahimci yadda abubuwan suke kamar mutum yanzu ya tsoron fadawan wata masifa na mutuwa ko wani bakin ciki same shi ko ya ce an ce idan na saba wa malam wani ba za a samu ruwan sama a garin mu baki daya kaga wannan tsoro ne wato na asali kana danganta ma wannan malamin rubiya na ubangiji ubangiji shi kadai ke yin wadannan abubuwa shi kira ya kasa shi ke kashe ta in ya ga dama to ka dangata mushi wannan kuma abin ya zama kana dangata mushi kana mushi yin tsoro ne tsoro kuma na wato na ibada haka zalika mutum ya ji tsoro ya ƙi yin wato abin da yake wajibin sa ne kamar wa'azi saboda yana gudun wasu kasu ce za su tsangume shi ko za su raba gari da shi wanda kaga tsoro ne a muƙabilin wato umarnin Allah da neman yardansa to wannan shi ma tsoro ne wanda in kai irin wannan zai zama kai shirka an fahimci da abubuwan suke saboda haka tsoro abin tsoro ta ɗabi'a na ga maciji na gudu na ga 'yan tsara suka suna kan wannan hanyar na kauce wannan tsoro ne na ɗabi'a saboda Allah kaza ba su dama ba su tafi da ni amma tsoro na wato ibada shine ka ɗauki wasu khasa'is wani abin da ubangiji shi kaɗai ke banta da shi ka ɗauka ka ce kana tsoron wani mahaluki saboda kare maka wannan abu to yanzu wannan ayi ma Allah ta'ala shirka Allah ta'ala ba zai karɓi aiki ba in aka yi wannan shirka an shirka babba kaka yi tsammanin shirka ne karami an shirka babba Allah ya kyauta a sai malam ce wara jahu ko yake fatansa arraja shine ka dinga fatan abin da ke wajen wani na alkhairi to shi ka koma kai kana ganin cewa mutukar ka saba bayan da kake yi ma wani to duk wani alherin duniya da ma lahira duk ta hannun shi ne kawai zaka iya samu ba dan wai kasancewa shi Allah ta'ala ce ka masa biyayya ba Allah ta'ala ce mu matsala biyayya saboda haka mun san muka matsala biyayya farin cikin duniya da lahira za mu samu Allah ta'ala ce mu bi iyaye mun san bin iyaye wannan farin cikin duniya da lahira za mu samu ba dan irin wannan kake ba a'a kana fatan abin da ke wajen sai saboda kana jin cewa wato za ka cika cinye a duniya kuma ka cika cinye a lahira in baka in ka kauce musu ba za ka samu yadda kake so ba kamar masu cewa sun kula duk wasu hanyoyi na bautan Allah na dariƙa da sauransu sai ce ai akan dariƙan kaza haka ana yi ne sai an tantance mu shi wannan shehin wato fata ana fatan abin da ke wajen sa da kuma abin da yake cewa akwai na falala wanda zai ba mutane don haka wannan kaga amma ubangiji wato shirka a babi na arraja saboda ubangiji shi kadai ne ake fata abin da ke wajensa wa dallalahu kama yuhibbu Allah haka zalika in ya kaskantar da kansa ga wani mahaluci kamar yadda yake san Allah waya khafu yake tsoron sa waya ju kuma yake fatan sa to kaga wannan yayi yayi Allah ta'ala shirka ce fa hada huwa shirku alladhi la yaghfiruhu Allah kadin inda ma ya fada to wannan shine shirkin da ubangiji baya gafarta ba wanda yayi shi kaga shirka ba wai kawai wai a ganin kawai ina na ce na fi musulunci na kawai wani addini ba wannan ba shine kadai shirka ba shirka ana iya samu a aikace aikace aikace mu Allah ta'ala shi kadai yake masa yanka dan manyan sa na kuma ya biya wasu bukatu Allah mun yi wannan yanka ka biya mana bukatun mu da alheri ka tuka da kai shari a samu kai kuma kayan yanka saboda kana neman kasuwa kana neman mulki kana neman wani abu an ce maka yanka ta kiyaye ko wani abu ko an ce ka binne shi yanzu ba kake ma wannan kenan ba Allah kake ma da ba dan Allah ta'ala da da shi kake ma to da sai ka yi yanda manzo Allah ya ce ma anhara min damin wa dhikra rasulullahi fa kullu bi manzo Allah abinda aka yanka aka ce bismillah kai kuma an ce karka ce ma bismillah amma ce ka samu rubutuma ne ka da ce wannan abu an ce ma ka binne shi a ransa ne kowa kake ma haka yanzu kai shirka kenan in aka mutu aka ba mutum fa yayi imani da yayi ban kwari imanin sa baki da kai tsammanin wannan abun yana da sauki haka zalika mutum ya rika ganin cewa duk neman ka duk kasuwa da zai samu da duk inda ke kai kawansa ba zai samu wasu ta hanyar wani malami guda daya to yanzu wannan ba da arziki nawa yake na Allah ta'ala ne a shine arrazqu arrazqu kuma arrazqu shine wato ba da arziki arrazqu kuma shine sunan sa wato mai ba da arziki to yanzu ka dauka ka ba wani malami to ka ka hada shi da ubangiji a abinda ba a hada ubangiji da wani wajen wajen wannan abu ne فكيف بمن كان غير الله آخر عنده قال يكي سوى وانا فأنا مكان ديني تاوى كريني تاوانا الله دا الله تعالى أولا سوية دا موتا الله بازي كارا كارفان وانا أيكي لك بسيء عندك توبا to ina ba ga a ce an samu wani ya ce shi abin bautan nasa ma ya fi Allah ya ce shi fa kaifa bi man kana ghayru Allah athara inda yaya wanda ke ganin wani Allah ma shi ya fifitawa a wajensa akan Allah ta'ala haka wannan ba ga aula ba wato kaga shi in ana magana fita ba shi ya mace rai kan in wata a cewa aka ce ba zai fita ba in ya shiga wuta to shi kuma ya ce me mala yake cewa wa ahabbu ilai kuma yana shi wannan wannan Allah ta'ala ya fi soyuwa a wajensa wa akhwafu inda kuma ya fi tsoronsa wa huwa fi mardatihi ashaddu sa'yan minhu fi mardatillah kuma zaka samu wajen neman yardan wannan mahalukin an fi gani yana gaggawa akan wajen neman yardan ubangiji in zuwa aikin haji ne ba za ka taɓa samun yana wani damuwa ba amma zai je wani babba da kowar waye ta wani zagaye zagaye na banza da wofi ba wanda ya sashi yana ganin cewa idan bai haka bai samu yadda ke bukata ba idan aka ce je sallar la'asar lokaci ne mai tsada ya riƙe Allah ya shimfiɗa ya daga hannunsa ya riƙe Allah ta'ala zai ce wannan shi lokacin bai masa ba ya gwammace lokacin da wani mutum zai bashi wanda ko wannan ana neman kuma idan azumi ba haka ba wani abu ba kamar yadda aka sani ire-iren wannan kidare wannan lokuta galibi ana zuwa wani wani littafi ana kai shamsul ma'arif na wani Ahmad ibn Ali al-Muni duk kusan malaman kasar nan rikitattu na ranaku da suke kifa mutane ba daidai ba su ce idan za ka yi ma rubutun sai dai ka zo ka fito ka samu wani bakin karfe bakin karfen na karfe mai haske haske kuma a cikin a wata kaza ka bari sai wata ta fito a daidai lokacin kana rubutawa sai a lokacin akwai wani kaza wallahi tallahi duk aljanu ake waɗannan abubuwan ba ba kuma duk wanda wannan ya mutu a haka sharɗai sun cika ya fahimta duk abin da za a ga mishi na wa'azi da kuma ya fahimci cewa wannan shirka ne ya ga ya fahimta ya ke mana gas to wallahi ne dai Allah ta'ala ba zai asu duk wani aiki nashi ba zai dirfafa aikin sa ne ma ya mai da shi hawa Allah tura Allah ta'ala ya kyauta yace fa idza kana al-musawwi bayna Allah wa bayna ghayrihi fi dhalika mushrikan yace to idan ya zama wanda yake daidaita tsakanin Allah da wani Allah a soyayya da kuma bauta ya zama mushriki amma zannu bi hadha to me kake tsammani a wanda ma shi a wajensa wannan ma'aluk ya fi Allah ta'ala a wajensa fa iyazan billahi yace muna neman tsari ga Allah ta'ala min an yasari alqalbu min at-tauhid a ce wato zuciya ta santu ta bare ta ta rabu da wato tauhidi wal islami da kuma musulunci kan silakal hayyati kamar yadda macijiya take santuwa min kashriha daga wato wato fatanta wa huwa yaqulu annahu muslimun muwahhid sai ka mutum wa'azi kace dai wannan shirka ne sai ya dinga tsammanin cewa shi musulmi ne kuma mai kaita Allah ta'ala ai ya ce la ilaha illallah to ka ce la ilaha illallah kuma kana warware imanin ai akwai da waqibul islam akwai da waqibul islam ko ya da akwai wasu abubuwa da kawai ka ce la ilaha illallah ko ka mutu ka ce ahmadiyya ba sa ta lallan musu ba a ba sa dinin bahaiya su ma duk suna ɗauko su abubuwan da mutum bai faɗa fa hada hadu anwa'i shirki yace wannan ɗaya daga cikin nau'uka ne na shirka wal adillatu dalatu ala annahu ta'ala yajibu an yakuna wahdahu huwa al ma'lum yace dalilai in ka koma kai kallo na tsanaki da suke nuna cewa Allah ta'ala shi ɗaya wajibi ya zama shi kaɗai ne abin bauta tuqilu hadha shirk tana bata wannan shirka kul huwallahu ahad kawai in ka dauka tana bata wannan shirka cewa ubangiji baya bukatan kini ko ballekin ne da za a masa baya bukatan takwara balle takwarori da za a masa hal ta'lamu lahu samiya ji ubangiji ka san wani wani wani takwara kamar sa babu shi wanda zai ce shi ya halitta ya koyi a faɓa ce kuma shi ke taimakon halittu ba gida babu to idan ba shi ba su shi wannan ba shi ya halicce ka ba ba shi ke baka arziki ba dan me zaka bauta masa dan me zaka so wanin sa fiye da yadda kake son sa alhali shi ya maka waɗannan abubuwa wannan ba mutunci bane yanzu ko iyayenka ne su su wato mahaifinka da mahaifiyarka su rayiye ka tun kana yaro cinka da shanka da duk wani ɗawainiyanka har ka girma ka samu aiki daga baya kawai lokaci guda ka koma duk wani alheranka da ka samu a lokacin da suka gaza ba ka ba ka fuskantar da shi zuwa ga wannan iyayen sai dai wani wani su wannan kayan gode musu kenan mu ba kan malami amma ba ba san shirka ba ma san tarayya balle kuma ubangiji wanda shi ba wani wanda ya taya shi iyayen su kansu ma ubangiji ne ya amfani da su amma shi hakikanin ne baka shine ubangiji to me yasa muke jin dandamin aka ce bauta ba Allah shi daya mu tsantsanta mu soyayya shi daya ka aje kowa ya zama bawa Allah sai mu meye matsalar ne a ciki da ba ba ba bane kafar wani abu ne wanda ba ba daidai ba malai ce wato tsaye hulun da ahalihi kuma idan ka duba ɗayantakan ubangiji yana wato ninnige wato hujojin masu cewa su bauta ba Allah tare da Allah ta'ala wani Allah ta'ala wa hiya aktharu min an yuhita biha illa Allah hujojin sai nuna ka ɗayantakan ubangiji sun yi yawan da ma ba mai iya gewayewa da hujojin sai Allah ta'ala bal kullu ma khalaqahu Allah ta'ala fa huwa ayatun shahidatun bi tawhidihi duk wani abin da ubangiji ma ya halitta in ka je ka duba za ka ga wannan alama ce da suke nuni yake shaida a kan ɗaitakan Ubangiji. Babu wani halitta da in ka gani wanda wannan baya nuni zuwa ga wanda ya yi shi. To wanda ya yi shi kuma dole ka yi da cewa mai ƙarfi ne, mai hikima ne, mai kuma wato yalwataccen iko ne. Dole ka yi da wannan. Sannan haka to kaga dole ka yi da cewa Ubangiji shi ne ɗaya ɗaya wanda za a bauta ma wanda kuma bai halitta a gwama shi da wani wajen bauta ba. Waka zalika kullum ma amara bihi. To idan kuma Ubangiji ka yi da cewa shi ya halicce ka ya maka waɗannan abubuwa duka to kuma ya kamata kuma ka yarda cewa duk abin da ubangiji ya baka umarni to ka sa a umarnin nasa shi yasa yayin da ya gama kafa mana hudun cewa ya halicci sammai da kasai kaza kaza kaza kace ala lahul khalq wal amr inda ka yarda cewa shi ya halicce ka to kai da umarni ma nasa yana yi barna ba da'a din nasa ne wannan ba za ka yi ba kowa da'a ba sai idan da'a tana cikewa zuwa ga da'a ga Allah ta'ala shi daya in kai ba za Allah da'a da'a tana cikewa zuwa ga manzo Allah shi ba Allah ta'ala shi da in kai ma malamai da'a a ce a ma'arufi shi ma wannan da'a yana cikin zuwa ga da'a ne ga Allah ta'ala shi da fa khalquhu wa amruhu yace halittar da ubangiji yayi wa amruhu da kuma umarninsa da yayi wa ma faqara alaihi ibadahu da kuma abin da ya kaje bayinsa akai na su yadda cewa akwai wanda yayi su wa rakkaba fihi min al-uquli da kuma ya sanya musu hankula a cikin a cikin wato jikunan su baki daya wannan abubuwa daga idan ka tara shahidun suna shaida ne da annahu Allahu allazi la ilaha illa huwa cewa shi kadai ne Allah ta'ala abun bauta wanda babu wani abun bauta sai shi wa anna kullu ma'budin siwahu ma kuma duk wani wanda ake bauta wanda ba Allah ta'ala ba to bautarsa bauta ce fatacciya wa anna huwa al-haqqul mubin kuma ubangiji shine ubangiji gaske kuma al-mubin kuma wanda ke mabayyani alamomin cewa akwai shi wannan sun bayyana a fili suke a karara baka bukatan ma sai kai wani bincike wannan lafazin alhaqqul mubin lafazin ba alhaqqu ne shi sunan Allah ta'ala ne amma lafazin alhaqqul mubin a hakan sa shi kake wannan sunan Allah ta'ala ne eh wato in za a samu wani mutum ya ce shi sunan kansa Abdul Haqqil mubin wannan yayi daidai sunan Allah ta'ala ne ubangiji ya faɗi wannan a cikin Qur'ani yawma idan yuwafihim yawma idan yuwafihim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin wannan haka yazo a itlaqin sa a lokacin ubangiji zai cika musu addinin sa na gaskiya za kuma su kankance cewa Allah ta'ala shi ne gaske al-mubin kuma mabayyani in ka ce al-haqqu abinda kake magana shine wanda samuwarsa gaskiya ne samuwar ubangiji gaskiya ne wato rububiyyar ubangiji aikin da ubangiji ke yi wanda ya kadaita da shi shi kadai ke yin wannan aikin na halitta da azurtawa to wani shi ma gaskiya ne uluhiyarsa cancantarsa da bauta shi ma wannan cancantar nasa gaskiya ne sannan kuma yalwan kudiransa da kuma yalwan kamalansa cikansa shi ma wannan gaskiya ne kamar yadda Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir Allah ta'ala shine gaske wanda suke bauta wanda ba shi ko su ba gaske bane kare kare rai ne duka Allah ta'ala kuma shine wato madaukaki kuma shine wato mai girma shin wala bazan al-mubin wannan kaga daga wato al-ibada ne al-mubin asalin sa in abin da kake magana shine wanda samuwar sa a bayyane yake saboda duk kamar yadda aka sani yanzu samuwar wannan mai wannan muryar tawa yana nuni zuwa ga wanda mai ke magana kawai mu ga wanda ya shimfiɗa ya share masallaci dole akwai wanda yake ya share mu ga dan adam dole akwai wanda ya yi shi kamar yadda kaga dan adam akwai wanda ya haife shi dole to saboda haka kaga dan adam din duka to dole akwai wanda ya kuma ya kaje su babu halitta babu haihuwa ba kiya dole kai da wannan a to shine al-mubin ay man bilalatu wujudihi bayyina shine wanda alamar samuwarsa wannan a fili yake wanda yake kuma ta bayyana daga waninsa wato samuwarsa samuwa ce wacce take ta bayyana daga waninsa ta zama wato daban take da waninsa da samuwar waninsa wajen kamalan samuwarsa da kuma wato gewayewa bayansa da yayi kuma wato dilala na rububiyarsa ita ma bayyana ce wato alamomi da suke nuna cewa ubangiji shine mahalicci ne da kuma abili suke abili suke a karana suke sannan kuma sifofinsa sun zama sun zama sun bambanta da sifofin halittu baki daya ai mubina an khalqihi wa fariqatun an khalqihi wannan duka sun bayyana daga sifatin halƙi sun zama daban suke da sifan halittunsa baki daya Allah ta'ala na cewa walam yakullahu walam yakullahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay hal ta'lamu lahu samiyya sadaka to sifofinsa ita kanta mubinatu mufariqatu an sifatin halqi ta bayyana daga sifofin wato halittunsa baki daya shi zama ne yake cewa wa annahu huwa Allahu al-haqqul mubin kuma lalle Allah ta'ala shine wato gaskiya al-mubin wanda yake sabuwarsa da cancantar da bauta wannan a fili yake takaddasa ubangiji ya tsarkaka wa ta'ala kuma ya daukaka malam sai kawo baiti yace wa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yadhaduhu al-jahid wallahi fi kulli tahadikatin wa taskinatan abadan shahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid malam yake cewa wa ajaban wani abun mamaki ne kaifa yu'sal ilahu yanda zaka ga ganin wato ake sawa ubangiji amma kai ka jihadul jahil ko kuma jaya ma za a rika sa'a ubangiji wani abin mamaki ne kai ka jihadul jahil ya bai musunta sabon ubangiji zai yi musu ce babu shi walillahi zai kulli tahrikatin wa taskiyatan abadan shahid walillahi shahidun ubangiji yana da ababe masu nuna karekansa sai kulli tahrikatin a dukkan motsi da ka gani wasa cinatin da kuma dukkan rashin motsi cak in ka an yi to wannan wanda ya sa aka yi cak ma shi kai a dole akwai wanda ya sa shi to ubangiji kenan wa fi kulli shay'in a dukkan abu da ka gani lahu aya da wata alama tadullu ala annahu wahid wanda take nuni yanzu ga cewa wanda wato ya halarci waɗannan ababen bauta su ne shi Allah ta'ala shi daya wannan baiti guda guda uku da malai ya kawo baiti biyu farko na Abul Attahi na Abul Attahi yani Abul Attahi ya sunata Isma'il ibn ibn Qasim ya rasu da biyu da sha uku bayan hijira da mutum ne da wanda ya faro wanda ya faro rayuwarsa ba rayuwar da ake bukata ba ana cewa daga cikin ma'anan ma atahiyan da yasa aka kinta abu da atahiya ana cewa kana muta'attiha sahib wujub mutum ne wanda yake wato yanayin hankalinsa hankali ne wanda yake babu addini a ciki akwai wauta kuma akwai wato gigiwar tsiya da kuma faɗan maganganu haka na batsa da sauransu to kawai daga baya sai Allah ta'ala sanya ya tuba to da ya tuba kuma sai ya zama aikin sa kenan yin waƙoƙi irin waɗannan na zo kaga yana cewa wa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu walillahi fi kulli ta'arikatin wa taskinatan abadan shahid to wannan shine wannan bakin sa ne a yana daga cikin wato mawaka na kula ba ubayl abbas a lokacin shi to shi kuma wannan na karshe din kuma wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid shi kuma baiti ne na wani shi ma mawakin na wato badal abbas din dai ana kiran shi abu nuwas al-hasan ibn hani abu nuwas an haife shi an haife shi ya rasu 198 bayan hijira wannan ya rasu bayan hijira kusan shekara ce da aka samu manya-manyan fukaha da manyan malamai na duniya sarrafa shi ma da kan a yanayin rayuwarsa ya faru rayuwa ne wacce take a bayan da ake so ba to kaga amma da yake Allah ta'ala ya so shi da rahaba sai ya zama wato daga baya shi ma ya koma ya tuba ya bar su abubuwa ire-iren wannan da ya ce sha'iru ghazlin ne shi wa khamrin asalin sa shi dan marisa ne da kuma wato waƙoƙin batsa yake yi da kuma ghazal na soyayya da mata asalin abu ne ya abu ne kenan kamar yanzu ne mutum yan ya ne su ne kar Allah kyauta eh dan basara ne abu nuwas dan basara ne a ta da ya ya kan halarci wato ma'abuta ilimi an ce ya saurari al-Hafiz ibn az-Zahabi yake cewa ya saurari Hamad ibn Salama al-Basri ya saurari ilimi a wajensa to abin da maka sha'awa wajen wannan mutumi wanda muna wannan zai zama tafa'ul a sa rai cewa ubangiji ya karbi tubansa ubangiji sai ya sanya sai ya rasu a daidai shekarar da manyan malamai a wannan shekarar ake cewa shekara ce ta manyan malamai wato wato ka shi ma ubangiji sai ya dauke shi a wannan lokaci Abdurrahman ibn Mahdi da kuma Yahya ibn Sa'id al-Qattan da kuma manyan malamai ire-iren su kusan a wannan lokacin suka su fiya da bin uyayna kusan waɗannan manyan malamai a wannan shekarar ɗari casa'in takwas suka rasu zamanin su kuma wakilin zara'ar wa'asi ɗari casa'in da bakwai ya rasu saboda haka a wannan shekarar shi kansa wato abu nuwas ya rasu har ana cewa ma bayan bayan wato an ya rasu din sai aka yi mafarkinsa aka yi mafarki cewa wato me ka samu wajen ubangijinka sai yake cewa ubangiji ya gafarta mishi wasu baituka da ya faɗa a rayuwarsa yake cewa ya rabbi in azmar dhunubi kasratan falaqad alimta bi an falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu ad'uka rabbi kama amarta tadawwan thumma wa idha radatta yadi faman dha yarhamu in kana la yarduka illa muhsinuhu faman yanubu wa yastajiru فبمن يلوبك ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم wannan in kuka ji abin da ya faɗa tabbas wato ai wato ya ya fuskaci ubangiji tun ba kwarai da gaske yake cewa ya rabu ya ubangiji na in abu mata zunubi kasratan ko da za ka iya samun zunubai da sun yi yawa yawan da suka yi yawa kwarai da gaske falaqad alimtu amma dai na sani ina da yakini cewa bi anna afwaka a'zamu cewa afwaka ta fi ta fi zunubi na yawa abubuwan da za ka yi min wannan ya fi ya fi zunubi da na yi yawa ad'uka rabbi ya ubangiji ina roƙanka kama amarta kamar yadda kace a roƙe ka tadarruan ina mai kaskantar da kaina fa idza radatta yadi in kace ka tun ka kulle mun kofa ka tun kuje ni kace in tafi maka waje fa man za yarhamu to wani zai ji kaina sai kace in kana la yarzuka illa muhsin idan ba wani wanda zai fatar rahaman ka sai wanda ke bauta maka yana kyautata maka fa bi man yalubu wa yastajirul mujrimu to da wane ne shi mu me laifi zai zo wato ya nemi mafaka ya nemi taimako mali ilaika wasilatan illa raja yace ni ba na zunubi da yawa ban da wani abu wanda zai zama wasila ta farki tsari na zuwa gare ka sai dai kyakkyawan fata kawai wato wajamilu afrika da kuma wato kyakkyawan abuwanka tun ba anni muslimu sannan kuma ni ɗin kuma musulmi ne ban dai bar musuluncin ba don haka wannan aka ce an gani a mafarki ubangiji ya yafe mushi da wannan ina tabbatarwa ina tabbatar da wato cewa ubangiji kuma tabbas insha Allah ta'ala zai yafe wuce wannan magana nashi wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid zaka ji malamai da yawa bi yayin da wato suke son su nuna kare ta kan ubangiji suna dafa wannan baitin da yake kowane abu in ka gani akwai alama da ke nuna cewa akwai wanda ya halice shi ba ya halice shi wanda kuma shine ubangiji daya daya wanda bai da dai a wannan shine bashi da malai ya kawo mana da nan ne kuma wannan shi ya takaita magana akan cewa a shirka na al'umma shirka ne na farko to yanzu ya gama na farko shirka na wato bauta duk abin da zaka yi in sunan sa bauta da soyayya to ka tabbatar cewa wannan abin Allah ta'ala kadai zaka yi ta mishi ba a bauta ba kowa duk girman sa ko da mala'ika ne makusanci kuma ko da annabi ne wanda aka aiko wannan ba wannan bai cancanta abauta masa ba ko matsayin sa bai kai abauta masa ba Allah ta'ala shi kadai ake bauta ba bala ce wannan utsani min shirka nau'i na biyu na wannan na shirka na a cikin al'ummai shine ashirku bihi ta'ala fi rububiyya shine shirka da ake ma ubangiji a rububiyarsa wato a kasancewar ubangiji shine wanda ya halitta mai bada arziki wannan shi fuka dan gaskiya amma kuma masu yin wannan shirka kuma sun suka fi kowa ta aji kuma a duniya in ana wato idan ubangiji bai gafata ma wanda ya yi shirka a uluhiyya ba to zai wuya kuma ya gafata ma wanda ya shirka a rububiyya saboda abin a fili yake cewa ubangiji shi halittarsa amma ka ɗauki aikin ubangiji ka ba wani Allah ya kyauta mala ce ka shirki man ja'ala ma'ahu khaliqan akhar yace kaman shirkan wanda ya sanya tare da ubangiji akwai wani mai halitta tare da ubangiji to wannan kaga shine ashirku fi rububiyya kal majusi kaman maguzawa al majus galibi a wato majusi ake magana su ne ire-iren mutanen farisawa da indiya da mutanen china haka da sauransu galibi su addinansu addinin aka gina shi akan rotan wuta da haske da sauransu to mu ma hausa ba hausa shi in ya ga hoton da da murmura sai ce ba ma guje majus ma gudawo shi ne ne muke fasarawa ba shi ne kisa ka shirki man ja'ala ma'ahu khaliqan akhar kaman wato shirkan wanda ya sanya tare da Allah akwai wani mai alta kalma jusi wa ghairihim kaman wato majusawa da wasu su allazina yaquluna wanda suke riya cewa wanda yaquluna ai allazina yaz'umuna aw allazina ya'taqiduna shine yaquluna makala cikin tafsir tauhidi yana nuni zuwa ga wato aqidan da aka rike a cikin zuciya ba kawai fanye da baki ba wanda suke riya cewa bi anna lil alamin rabbaini cewa a duniyar nan duniya tana da iyayen giji guda biyu haka suke faɗa ahaduhuma ɗaya daga ciki shine khaliqul khairi wanda ya halici alkhairi wa yaqulu lahu bi lisan al-farisiyya yazdad haka sai kiran shi yazdad da yaran su na farisanci yaran iran da ake magana shine yaran farisanci suna kiran shi yazdad wasu kuma suna wasu kuma zaka ji suna kiran shi ahura mazda ahura mazda kusan duk sunan ne wal akharu ɗayan kuma khaliqul sharri shi ya halici sharri yaquluna lahu al-majusu bi lisanihim ahraman wannan shine wato sunansa a yaransu a haraman wannan zai baka mamaki yadda suka kawo wannan nabariya din yana daga cikin wato mafi hadarin aƙida wanda daga baya kuma za ka samu masu ra'ayin shi an ci suna ɗaukar wannan wannan aƙida kuma suna subga ta suna rada ta a cikin rini na addinin musulunci asali yanda aƙidar take kaga da yadda su asalin addinin su yake cewa akwai ubangiji wanda yake shi guda ɗaya shi ne ubangijin haske ubangijin alhayi suna kiran shi shine yazdan ko kuma a wato agura masta wannan shi wannan ubangiji suna cewa bai da farko bai da ƙarshe qadimun ne asali la awwala lahu wala akhira lahu wannan ba shi da farko ba shi da ƙarshe to kuma akwai kuma wannan shi suna kiran shi wannan ilahun nuri wal khair kamar da malamin ya faɗa mana anan to kuma wai da can kowa sai ya zauna haka dan kamar ma ka ce bai komi ba wanda ubangiji kuma bai taɓa zama mu'abbal ba duk su muka mana ka san ubangiji da shi to dama sai yana da shi a wai kawai sai ya zo sai ya fara tunani wai ina ma za a sami wani wanda zai gogori da ni ya yaki da ni ya jani jani ni da shi baki daya to wai gama wannan ke da wuya sai kawai aka samu ilahu shar shi a haraman kawai ya kasance kaga ubangiji mu a addinin musulunci cewa aka yi ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtar yana halitta abin da ya ga dama kuma yana zabi wato ubangiji shi ba sai lokacin da ya ga dama zai halitta a san da ya ga dama kuma yanda ya ga dama ubangiji yana zabi amma kaga a nan wai shi a yanayin wanda suke faɗa shi ubangijin kawai tunani ba kawai yayi kawai shi kinan da ka wata mace mai ciki da wata tara kawai ta ya duro da wannan ahramat din wanda shi wannan ahramat din wanda shi ne wato ubangiji na duk wani sharri ubangiji na duhu ubangiji na shedanci mu a yanzu kamar mu ce iblis to dan haka kawai shi kenan sai suka hada wannan aqidar nasu ta makanawiya makanawiya dualism da suke faɗa wani aqida su ne haka wannan na da su farisawa din don haka aka addinin nasu daga bayan ma za ka ji ana kiran shi zaradashtiya wannan da turanci zoroastrianism haka haka suke faɗan sa so haka wannan wannan na aqidu a haka suka dauko kusan yan iran su sun dauki waɗannan aqidu daga baya sun subga shi a cikin addinin musulunci addinin addinin ahlul baitin nan gaskiya da ake ta yaki da shi shi yasa da yawa daga cikin su ru'us din gaskiya to zai wahala wato a wajen ubangiji kuma ake sun sha saboda kusan abin da suka binne kusan zallaka ne da munafunci sosai banda wannan isna shari'a da muke fama da su akwai ma karami tsaba sunniya wanda su sun fi waɗannan ma kamar su su bashar al-asad shi kusan aqidansa ma ya ma kuna in shi'a mu na nan baci da kuma wato ta'addanci kwarai da gaske su a wajen su wato duk wani zandaka da munafunci kawai shine kawai addinin nasu ba su yadda da wani abu da ka sani na kada ta ubangiji yadda muka dauka ba to shi kenan kawai wasai da ubangijin alkhairi wanda shine babba da ba ai ba da ya ga mana cewa ubangijin alkhairi da ubangijin sharri ba daidai suke yau da suke ba ko da yafi karfi to ubangijin alkhairi shine babba shi kuma ubangijin duhu da sharri shine karami to amma kawai shi kenan shi da yake wannan akwai shi da kirbibi shi ubangijin alherin sai ya zama wato ya iya yadda zai jawo abubuwan da za su zama in his own favor sai suka dinga yakin shi ubangijin wannan alkhairi aka yi ta yaki da kanunsu aka yi ta fada da aka ta faɗa ya zama an rasa yadda za a yi an rasa wa zai rinjaye wani an ga ubangiji wa zai wa zai rinjaye shi ba wani mai ƙarfi ne ba wa zai rinjaye zai rinjaye shi aka yi ta faɗa aka yi ta faɗa aka ta faɗa daga baya wani shikenan sai aka sa- aka samu mala'iku da aka aka mala'iku suka zo suka ce to dan Allah ku bari mu mu muku sulhu da suka muku aka yi musu sulhu sai aka ce to kai Iblis kai ka sako ƙasa shi ubangiji al-sharri kenan kai ka sako ƙasa ka samu shekara dubu bakwai ka rika yi mulkin ka in ka yi mulki daga nan kuma za a karar da kai shi kenan sai ka bar duniya shi kenan sai shi kuma ubangiji alkhairi kaga al'amari zai dawo hadisin dama dai asalin abin nasa ne ka mashi yin mulki ne sannan kuma ubangiji wai sai da ubangiji alkhairi sai ya dauki alkawari da duk wani wanda ya halitta ma jiki wannan physical body wannan cewa su zo cikin duniya aikin su kenan fada da wannan ilahu ilahu ilahu sharri kaga wai aikin mu kenan fada da shi shi iblis zai zama na wato a sakamakon da zai bamu shine aljanna wannan shine wato su abin da suke faɗa to kaga su abin da suke faɗa cewa a duk wani sharri da kuma ba wuta sharri wanda kaga ba sharri ai suka biyawa a duniya kuma ba sharri suka suka biyawa to kaga daga baya kuma su ya fi karfi kenan a ribat din ya fi yanzu din karfi kenan shi yanzu gashi har ma ya zai yi da haramat din sai da aka sako wasu suka musu sulhu ko in ka ta yi sulhu kaga zaka sake wani abu da ke na hakkinka da kuma kaga wannan abu ba zai yi ba ai Allah ta'ala ya kyauta to kaga wannan kokarin tabbatar ma ubangi tabbatar tare da ubangiji akwai ne mai halitta ne tare da ubangiji tunda ka ce sharrin sharrin wancan a haramatin da kuma kawayensa da masu taimakon sa akan sharri sun fita daga cikin kudura da mashi'a da kuma halittar ubangiji to kaga yanzu ai wannan ka ce su suke halittar sharrin su da kansu su suke abubuwa suke kaza suke kaza suke kaza tunda gashi ma har baya so sai da aka kawo wasu masu musu Allah ya kyauta to wannan shi ne aqidar su na farko a sai kuma da ce wa kal falasifati wannan aqidar ta kawai ban dan yi taliki a duk lokaci ba yawa a ta taliki zan yi a wannan aqidar ta ta wato zaradashtiya din nan za ku gani da yawa wasu banda mutanen Iran din ma wasu da wanda ce nan ka takasu da addinai a na Ahmadiyya da kuma Baha'iyya kuma suna danganta kansu da ire-iren waɗannan suna ɗaukar wasu abubuwa na wannan koyar wannan addinin kuma su shaida da shi sai shi wato Zradash shi wani sun ce wani wani mutum ne ba Farisi ba Farisi ne haka sai ya zo haka ya ma zo da wani littafi ya da cewa shi ma kansa ko daga baya suka ce shi kansa ma kamar annabi to sai yan addinin Ahmadiyya suna da yakinin cewa shi ma wani annabi sun suna da wani cewa nan annabi da yan addinin Baha'iyya saboda haka su yan ahmadiyya ana samun su a wuri yan homiyar bawa galibi in ka je yanzu sabon gari in aka ce kafto da ina suke suke za ka san ba za a rasa ba dan ne ina ka samu bayani kuma suna yawan rubuce rubuce akan comparative religion ina kuma gani yawa za ka ga wani lokaci ana sayar da shi a cikin al'umma shi ne yawan farkarwa to galibi sun sa da wasu wasu wanda suke ko kama ne kawai masu hikima ne na yan China ne ko kuma yan India ne ko kuma yan Farisawa ne yan Iraq din sai kawai suka ce waɗanda annabawa ne su mai da ai da su duk sai da su kaga mu wannan mu musa ƙarya ne ba zai ba zai yi wa kamar yadda ba a so shi ba a iya kusa yanzu ban sani ba ko a kasan muna da shi a bade ba na tsammanin haka shine kusan wani tsohon shugaba na Mossad na Isra'ila ya taba cewa Mahmud Abbas addinin sa kenan Mahmud Abbas ya zo ya ya kare tare a shi Mossad shine wannan kungiyan CIA na na Isra'ila eh akwai wanda ko akwai da zai tuna sunansa wani ko shaftai shaftai haka wani suna irin wannan ya zo cewa addinin Mahmud Abbas shine wannan addini na wannan amma Mahmud Abbas ya zo ya ce shi ƙarya ake masa amma dai ko da an ce ƙarya ake masa wannan yana nuna maka yadda bakitin wato waɗannan makiya suke wanda zai wakilci Falastinawa sai aka ɗauko da ba shi da addini to ina zai ba ba za a je a ko ina ba wanda shi a ce in ya tabbata shi ba ha'in ne to su ba ba iya daga cikin abin da dama suke riyawa akwai wahidatul adiyat su addini duk ɗaya ne a wajensu yana kuma zuwa ga ɗaya akwai yadda da cewa ubangiji yana iya wato sauka a cikin halittu baki da ruli akwai a tanasu tanasul arwa abubuwa ne da yawa irin wannan akidin su zaka ga suna faɗa wanda gaskiya kuma wani abu ne wanda yake ba zai ba zai abin nan ba kusan ba sa yarda cewa ba za a yi tashi kiyama da jiki sai dai kawai da ruhi baki daya sadaka wato kaga yadda suke mana wayo duk wanda zai wakilce mu inda mu kuma kana suna musulunci za a tabbatar kai da kake da wani ido za a danne ka wanda bai da ido din dindin sai ka ga shi ne suke wakiltar kaga daga baya sai koma idan gari ne kasa ce irin Najeriya sai a koma da shi da makiyan da sun haɗe to ka kun ya kun tura makahu bai san komai ba an tura makahu ba ai ba sai ya haɗe saboda kun tura kun shari'a shi ne fara yakin ku kafin yan yan waje a ce wale ya kashe a kashe shi ma shi ne fara yakin ku kafin yan waje to wannan taktis ɗinsu ne ya zo ya ce ƙarya ake musu amma kuma dai a dama dai ba wani mutum ne da addini ba siya siyasar arfa da kafin tsammanin wasu tsarka ko mutane ne mutane da dama sai da zuwa zuwa rabe su Allah ya tsare Allah ya kyauta na mana ce wa kal falasifati haka zalika kamar falasifa wa kal falasifati mana ce kamar falasifa wa man tabi'ahum da wanda suka bi su falasifa a da can su arisatul su yanda kasan su ba san addini ba su waɗannan falasifa na Greek philosophers na farko farko daga baya suka fara sanin addini an ce wanda suka daga baya suka zo suka yi fara hudda da masu addini gabashin duniya su ne su su Socrates ne da su da su Pythagoras da sauransu suka dan zo suka haɗa wasu daga cikin almajirin zulkarnai suka ɗauki wasu abubuwa na addinai suka koma mutanen suka ce abin da muke cewa duniya ba kawai wasu halittu wasu wato hankula ne kawai asali wannan duniyan da muke nan mata daga baya za mu rikide mu je duniya ta ba na mata ba kawai abstract kawai intellect da suke faɗa to da su galibi haka suka san shi a kimiyyance to kuma sai suka zama metaphysics kuma suka ɗauko suka su mushi wato fassara na meta wato natural sciences to da ba samu ba samu wato nasara ba sai suka rika cewa wato asali yanda duniya take a wani abu ne simple entity wanda shine daga shi ne duniya ta samu asali suka ce sai daga shine sai ya zama ya ya dan yi kumburburinsa kawai sai ya fashe sai aka dinga samun wasu duniyoyi hankula guda goma haka suka faɗa an ka samu hankula guda goma daga baya hankali na goma shine ya zama yana wato yana kulawa da material world wannan abubuwa namu na cika cika inda ake samun solid liquid and gas irin wannan to ana ake sai to wannan tanta internet din shike kula da wannan to shi kuma bayan nan sun zo sai aka sami wani mutumi shi kuma ana ce Plotinus sai ya zo sai ya kanta wasu abubuwa na addini addinai da aka faɗa daga ci da addinai na na sama addinin masihiya da sauransu sai ya ɗauko abin da waɗannan suke faɗa waɗannan maguzawa ya ɗauko abin da masu addini suke faɗa sai ce zai haɗa su duk abin da suke faɗi saboda haka sai ya riƙa fassara wasu abubuwa fassaran ba daidai ba kusan shi a wajen sama tent intellect din shine wato active intellect ina kiran shi wato al-aql fa'al shine jibrilu da da annabawa ke faɗa to mu kuma daga baya shi da aka saba mutafalsifa a gidan musulunci irin su ibn sina irin su al-farabi suka dauko waɗannan maganganu su ma suka dauko abin da manzo Allah ya faɗa sai suka rika gwamutawa sai aka rika fasara shi a irin wannan nazariya da wannan ana kiranta new platonic theory nazariya aflatoniya al-jadida haka shi kiranta kusan duk ma'anar ɗaya ne kuma wannan shi zaka rina shigowa a wajen masu faida masu kaza masu cewa wato hasya annabi Muhammad hakika Muhammadiyya nurul Muhammadi ba duk akida ce guda ɗaya asali wannan akida ce aka ɗauko ta har kuma akida ita ma asali ta ɗauko daga baguzawa ne ilahul khair ilahul shar su abin da suke faɗa falasifan nan a yanzu ba za yi magana shi da abin da shafi mu dai su magana su waɗannan su ibn sina dan naji wani rikitacce duk da wato karantarwa da ya daga yi a biyu yana karantarwa aikin sa kenan kasar da addini amma ya zo ya ce wai sai ibnu sayyid nan wasu malamai ne da kirki wai in awala ya dame su daga baya ake rike nan su sai su je wasu kanta qur'ani daga baya ma Allah ma sai nuna musu a mafarki yadda za su za su kira Allah kaga shi bai san abu da bai dace shi shi wannan shi shi a tafi yake eh a cikin dubu ta kware da gaske ibnu sayyid ba ruwan shi da qur'ani ba wani qur'ani kuma alkindi ya bi su dama dama shi kashi alkindi in an je an duba ina tsammanin in ban manta ba shine wanda ya tabbata amma zai iya zuwa da Qur'ani shine na ba za da zuwa shi ni da awali shi zai zo da shi to amma al-farabi bin sin ayyuka ai ba ba shiga ba fita ne su ai wato musulmai na gaske ba magana musulunci sun dai a gidan musulunci dai suna da abubuwa da suka yi na kimiyya ma wannan wani abu ne wanda himanci za ta gode akan haka amma in ba wasu ba duk magana addini ba na zero ne kama dai da ba bata maka lokaci ai magana ibn sai ce wani da yawa wasu malamai sun kafuta shi saboda abin da suke da shi na muyagu a gidu cewa duniya ba ta da farko cewa ubangiji bai san wato filla filla abin da ya halitta ba sai da dunkule sani kawai cewa ubangiji ba zai ita da halittu ba duk wannan suka ce ba zai yi ba alhashirul jismani sai da alhashirul ruhani kawai Allah ya kyauta da shi ne kika wa falasifati kamar falasifa wa man tabi'ahum da wanda suka bi su annabi ne kullu wanda suke riya cewa bi annahu cewa ubangiji lam yasra anhu illa wahidun basir shi babu abin da ya iya zuwa da shi sai dai guda daya mai sauki wannan magana ce ta yan falasifa ubangiji shi guda daya ne suka ce shi ba zai iya zuwa da wasu abubuwa da yawa ba simple entity ne shi sadaka bai iya zuwa da complex entity ba eh wannan kimiyya kusan kaga a wanda suka kimiyya ai suna faɗin wannan maganar da ba to amma dai kaga shi a wurin ubangiji ba ka gaya mishi wannan maganganu sai suka ce shi ilahun ne basir la yasulu anhu illa al-basir yace wa anna masal al-makhluqati kulliha wannan yanzu da muke gani kar a duniya dukkan su inda asalin su a anil uquli wan nufus asali inda aka same su daga hankulan nan ne guda goma da kuma wato kusan matayen su an nufus din kenan wanda su kuma suna suna wato kulawa ne da wannan nan suna da su ake faɗa suke kula da su waɗannan annufus al'uqul daban su ne manya su annufus kuma su ne wanda su ma tasirin al'uqulun ne amma suna kulawa da wannan nan kula da su ake faɗa to wani duka al'uqul da gari a duniya asalin su waɗannan waɗannan abin haka ubangiji fi mai mai kenan shi kawai ya da yayi waɗannan hankulan shi kenan shi kenan sai ya bar sauran su karasa to kaga dan shi yayin da ya ce maka halittar ma ya bar wasu daga cikin ahlul ne su fata wai wasu wai su karasa kaga ai kaga shi wato an tafi daidai ya dauki aqidan maguzanci ne ya karasa ba Allah ya kyauta yace wa anna masar hadha alalam kuma wato haƙiƙanin asali na wannan duniya da muke rayuwa a ciki asalin ta adal aql fa'al daga inda duniya ta samu asali daga al fa'al ne suna kiran active intellect wato jibrilu wannan shine haƙiƙanin abin da suke faɗa fa huwa rabbu kulli ma tahtahu mudabbiru shi wannan active intellect shine ubangiji duk wani wanda ke karshen shi na duniyar nan da kake kuma shine mahaliccinsa kuma shike bashi arziki da yake sai ya bashi duk shike bashi a wannan abin da suke faɗa a takaice ruwa da yanayin lokaci a abin da suke faɗa suna cewa akwai wajibul wujud za ku dai lokaci muna cewa alwujud masu na Allah wa sauransu wasu ba ka yarda akwai wajibul wujud wanda shine ya zama silan samuwar sauran halittun baki daya to su abin da suke cewa ubangiji ba wai da kawai haka yayi halitta ne daga ganin daman sa da ikon sa da karfin sa ba shi suka ce kawai sai ya hankalci kansa wannan hankaltan kansa ka masara shi da yanda kawai tunda ba wanda zai taka kamar ka ce namiji ya take ya take mace shi ne suke magana ya hankalci kansa abin da suke magana kenan da ya hankalci kansa shi kenan ba tare da ganin daman sa ba da zabi sai ya sami al'aqal awwal hankali na farko sai aka rika yin wannan dan waken zagayen al'amal awal ya ƙara yi shi ma ya hankaci kansa ko ya hankaci shi wani farkonsa shi ke sai aka ƙara samun waɗannan hankula har zuwa hankula guda goma shi hankula guda goma sai alfara yake cewa su shi ne arruhul amin bayan ruhul amin jibrilu to wai al'amal fa'al shi ne arruhul amin saboda haka in maza Allah ya ce kuma shi ne yanzu ke babu tunani wani abubuwan da muke ni shi ke babu in maza Allah ya ce jibrilu ya mutu wahayi tunani kawai ne ba magana ba jibrilu babu shi ba zai taɓa ganin sa da zatinsa ba ai shi hankali ne hankali ko ana ganin sa ne intellect ne wanda kawai ba a ganin sa ba a ganin sa a nan ne har suka kawo wani hadisi na ƙarya suka ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam awwalu ma khalaqa Allahu al-aql farko abin da ubangiji ya halitta wa shine hankali wannan in taymiya a cikin ta masana risala arsala fil nafs yace wannan hadisi na ƙarya ba inda zaka same shi a cikin kamar hadisi ba hadisi na ƙarya to kaga wannan aqidan haka falasifa suka dauka suna cewa wato duk sauran aljudu asalin wanda hakika ne wanda halice su shi su al'aqal fa'al la jibril shi halice su wato shi halice mu baki daya su kuma sufaye su wani suka dauko wannan aqida suka sa mata suna an-nurul muhammad suka kawo shi ma hadisi irin na wadancan yace awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyyika ya jabi farko abin da ubangiji ya halitta shine hasken annabinka ya kai jabi shi ma hadisi ne na ƙarya babu wani inda aka samu shi hadisi ne wanda yake jahilai makareta kuma zindika suke faɗa kuma manyan malamai tuni sun yi magana kan ƙaryan wannan hadisi abul fayyid al-ghubari wanda ba ma tare da shi a sunna ba shi kansa ya ya faɗa a cikin wato littafin littafin sa yake wani hadisi ne mawdu'i ya faɗa a cikin littafin sa na al-mughir ala al-ahadith al-mawdu'a fi jami' as-sahih ya ce hadisi ne mawdu' saboda haka wannan sai suka ɗauko wannan anurul muhammadin shine sai kira shi hakika muhammadiyya suka kira shi al-ismul a'zam suka ce duk sauran halittu to sun samo ne su kuma daga nurul muhammadin nan kaga wa ya halitta kenan kaga annabi Muhammad hasken sa kaga shi halitta kowa da kowa kenan kaga sai annabi Muhammad haske ne ba halitta bane a halitta ne din da doka ya haske ne su ku sai daba ku sai daba duk sufayen kasar da ba wanda bai da wannan gida amma kaga a haka wani dangwani ya ruwa ya zo ya yi waka ya ce shi yanzu shi halittun shi kasa sai kai ake musu ku fito da littafin karanta in yanzu daga lokacin da kuka ce wannan ta fice haka shi kenan sai a ɗauko da tafi a ƙona kona su shi kenan mun huta bakan mu duk ba shi kenan wadda ba me yayi wahala wanda mu suke yi wajen kan tartafa su dan in ka taba garin alzaz a ciki wasu abubuwa wanda suke bada bayi man sai ka yi da gaske shi ɗara kaza sai ka yi daɗe kana kan tawa na kamanci shi saboda ba za ka taɓa fahimta ba in ba kai ahalin abin ba sai ka daɗe ka ka zama kana da zaren gwana ƙwarai da gaske so haka da abin da su suke faɗa kenan wannan wanda fara bayana wannan ajirin shi ne ibnu arabi ba ibnu arabi ba al-maliki akwai ibnu arabi wani cikakken dan cewa kowa da kowa Allah nan ne wanda duk kusan shi ne ashaqul akbar a wajen su babban malami ne a wajen su a wajen su bayan kasan nan shi a cikin da al-futuhat al-makkiyya da ya rubuta sai yake cewa bada'ul khalqi al-haba wa awwal mawjudun fihi al-haqiqa al-muhammadiyya wannan ya ce haqiqa muhammadiyya farko da ubangiji yake son wato ya halitta kawai sai aka samu wasu wani abu haka da aka samu kuma daga farko wanda aka fara samarwa shine hakika muhammadiya shi kuma hakika muhammadiya daga baya sune suka zo suka yi wannan ya wannan halittar baki da to da zaka ya ce annabi annabi muhammad shine karshen zuwa a ciki amma shine farko kuma shine ma duk ya zama sunan samu da aljihun nan baki da har annabi adamu saboda shi shi haske ne wannan akida kenan kaga yana kin samu asali daga babu zawa sai falasifa akwai akwai kun duba littafi da malamin yayi wani littafi ne karami na Ibrahim Iyas wato alalmi aqwalu Ibrahim Iyas alalmi zan irin magana maka mutum wannan akwai abubuwa da ya kawo akan ra'ayin sa kan hakika Muhammadiyya za ku ga abubuwa da ya kawo ga wani sun rike zuwa je duba ba wai ƙarya ake musu ba wanda inda muna so ga aljaban sa da aka yi mun gani kusan duka su akwai dukkan taban nasu akwai wanda za a iya samun wani tabbata a ciki amma daga cikin abin da yake faɗa yace wa fi hadha al-maqam yaqulu inna Allah ma awjada illa Muhammad yace a wannan maqami in ka kai mutuka maqamin da zaka ce kowa da kowa an riga an hade Allah ta'ala da da halittu ba wani bambanci ce in ka kai wannan ne zaka ce Allah ta'ala ma awjada illa Muhammad bai samar da kowa ba sai Muhammad ba wato dukkan mu nan bin nurul Muhammad ne ke yawo a cikin ma awjada illa Muhammad wa ma arsala illa Muhammad bai ma aika ba aiko kowa ba sai annabi Muhammad saboda Allah ya zo waɗannan abubuwa da matasa ke zuwa su karanta wannan miyagun akidu kuma a haka ake son wai a bari da kuma je kuma je da ayyukan mutane shiru a bautar da mutane wannan mugu akida a ba kaga wannan ayyukan mujuna da shi ha kuma dole abu tafi da daga gaya mutane sai aka mukan tira zuwa sai mun fara wannan abubuwa ba wai dan za mu samu ai ba wani madi ne a baki mai dadin fada ba amma dole a fada dole a fada mutane san abin da suke wato fuskanta ya am galibin amma mutane bu san waɗannan abubuwan sai aka ba za ka musu hukunci kace bai su sun san wannan hadarin waɗannan akidun ba amma da yawa na shugabannin nasu sun sani wallahi sun sani an kani wani yaro ya zo ya yi wani wasu maganganu a wakensa wallahi hakikanin abin da ke karantawa ne ai shi yanzu za ka ga akwai wani akwai wanda kadari dan awai ana kai shi dan anti shi ma ruwan shi kawai in ya fito wani bugu bugu na tashi in ya dauko tabaransa kawai ya faɗa sai ya ce shi altaji ya gani babu abin da baya faɗi eh ai bambaran barama ne da shi da bambaran ma shi duk abin da baya faɗi faɗi sai ya faɗi shi Allah ya kyauta ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu wanda ce wa haza sharrun min shirki ubadil asnaf wannan irin wannan shirka ya fi sharri akan shirkar masu bautar gumaka gashi muna fara yawa da shi a wannan kasa ta wannan irin wannan shirkan ya fi shirkar masu bautar gumaka wal majusi da sauran maguzawa kanana wannan sara da kuma nasara wa huwa akbaru shirki fil alam shine mafi da karancewa shi mafi datti shirka mafi datti a duniya babu kamar wannan shirka إذ يتضمن من التعطيل وجعل إلهيته سبحانه وربوبيته وسناد الخلق الى غيره ما لا تضمنه شرك امه من الامم saboda abinda wannan shirka ya kunsa na wato Musa cewa ubangiji dayantakan ubangiji a matsayin shi kadai za a bauta ma da kuma dayantakan ubangiji a matsayin shi kadai yake halitta da kuma jingina ma halitta ma waninsa wannan ba ka taba samu a sauran al'ummai a wata al'umma ta faɗi wannan sai a wannan masu yawan wannan shirka masu cewa a kawai ubangiji shi ya yi wasu abubuwa ne da ragowa kuma ya bari wasu ƙarasa ai wannan kaga shi kun ta yi yawa ƙwarai da gaske ana ganin saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan abinda muka tafi Allah ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh